نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ثلاثين قوة جماد الآخرة هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة هذا هكرا دبو ديا دا دليه دو دا أربعين دا ديا وان دي زو دي دي دا أشرين دا بيار قوة بيو أجريغوريان كالندا دبو بيو دا أشرين wannan shine kaset ɗinmu na goma sha ɗaya daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz littafin doktor al'allama abdul azim albadawi allah maɗaukakin sarki ya kai haske da rahama kabarin shi idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna magana akan asuwaki da fa'idarsa da falalarsa da alherinsa mun yi magana akan fa'idarsa ta farko cewa ana so a yi shi yayin alwala muka yi magana akan fa'idarsa ta biyu cewa ana so a yi shi lokacin sallah sannan muka yi magana akan fa'idarsa ta uku cewa ana so a yi a dinga yin sa lokacin da mutum ya ɗauki littafin alkur'ani zai ainihin wato karanta yau za mu tashi kan fa'idarsa ta hudu insha Allah ta'ala ita ce inda dukhulil bait wato yayin da mutum ya tinkari gida zai shiga gida ana so ya goga aswaki wallahi mun bar sunnoni da yawa fa bayan Allah sunna ne idan ka zo ka tunkari gida za ka shiga gida ka ɗau aswaki wanda yake aljihunka ka goga a bakinka wannan ba gogawa ce kamar yadda muka faɗa ta tsabtace bakin ba a'a gogawa ce ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hikimomi da fa'idoji da yawa a ciki ko mun sani ko ba mu sani ba tunda annabi yana yi kuma ya ce mu yi magana ta kare saboda haka yana da kyau in ka zo shiga gida ka goga aswaki kafin ka shiga sannan kai addu'ar shiga gida sannan idan ka shiga gidan akalla kai nafila raka'a biyu kafin ka fara wasu harkoki duk wannan yana daga cikin sunnar manzon Allah manzon Allah cikin hadisi yace duk mutumin da zai fita daga gida sai ya nafila raka'a biyu yace babu abin da zai cutar da shi har ya dawo gida haka idan ya dawo gida yana shiga kafin ya fara komai yayi nafila raka'a biyu har ya fita daga gidan babu abin da zai cutar da shi in kai biyu kafin ka fita in ka fita ba abin da zai same ka in kai biyu bayan ka shiga kafin ka fara wasu abubuwa in ka shiga ba abin da zai same ka kariya daga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar bin sunnar manzon Allah to haka aswakin nan shi ma daga cikin fa'idarsa yana kare mutum daga dukkanin masifa da dukkanin bala'o'i musamman a wannan zamunna namu da sihirce sihirce da tsafe tsafe da kutungwilance kutungwilance yayi yawa akan mutane to da hanyoyi da ake samun kariya daga irin waɗannan masifu shine bin irin waɗannan sunnonin da kuma practicing ɗinsu da saka su a cikin ayyukanka na yau da gobe suna daga cikin manya-manyan abin da ke kawo wa mutum kariya daga Allah subhanahu wata'ala akan waɗanda suke bin ka da sharri Allah ya tsare mu baki daya an al-miqdami bin shuraihin an abihi an abin qala sa'altu aishata قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته qalat biswaki Allahu akbar daga al-miqdam ko miqdam ibnu shuraih shi kuma ya karba daga babansa shuraih yake cewa shuraihu yake cewa sa'altu aishata na tambayina na aisha a radiyallahu ta'ala an aisha Allah kara wa na aisha yarda qultu nace mata بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته دمي النبي كي فاراوا دقا النبي ياشق جدا مي يكي فاراوا قالت سيتتي بسواك ينا شقا جدا أبن دي يكي فاري هيني أسواك أنغانا مغانا دكي وكو saboda haka kana shiga gida kawai sai ka goga aswakinka sai kuma ka fara sauran harkoki in so samu bayan dama kafin ka shiga kayi bismillahi waladna oke wannan ta fita ne ko yawa addu'ar shiga cikin gida eh oyo bismillahi waladna ko wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna dama kayi wannan addu'a to kana shiga kuma farko na farko sai kai aswaki kana gama asuwaki inda alwala shiga ɗakin ka kawai kai nafila ko ana cewa san da dawowa alhaji sai ka daga hannu yawwa sannun ku sai ka wuce kar ka fara komai in ba amsa sallama ba kar ka fara komai kawai sai ka je kai kabbara ka ainihin wato yi nafila raka'a biyu to sannan sai ka fara ina mutanen gidan ku zo to me ne damuwai me matsaloli wanda ba ko aka yi me lissafi ina fata an fahimta to sai a ci gaba da harkoki wallahi duk wanda ya rike waɗannan sunnonin guda uku yin addu'a kafin shiga gida yin asuwaki daga ka shiga nafila raka'a biyu kafin ka fara komai wallahi duk mutumin da ya rike waɗannan sunnonin guda uku lam yadurruhu shay'un illa ma qad qaddara Allah alayhi ba abin da zai cutar da shi sai fa abin da kaddara ta riga fa ta inji bahaushi abin da Allah ya kaddara nan kam ko ajali ne baka yi saka tare shi ba amma in ba kaddara ba wallahi duk wani dan adam da ya tinkare ka da wata bala'i ko masifa haka zai ya barka jama'a kun fahimci maganar da kyau ko saboda haka wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallama yana farawa ne da aswaki inji ainihin wato nana Aisha Allah ya kara mata yadda inda alƙiyami minan laili abu na biyar daga cikin fa'idar asuwaki ana so a yi shi lokacin da mutum ya farka da daddare dama daga cikin sunnonin bacci shine idan ka farka da daddare kar ka sake dawowa makwancinka har sai ka kaɗe shi sau uku in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mutumin da ya farka daga bacci fitsari ka je ka yi a'a wani abu ne ka je ka yi a'a wata bukata ta tada kai a'a wani ne ya kira ka a waya ka farka ka tashi ka gama abin da za ka yi annabi ya ce sai ka kama bakin hannun rigarka ko bakin kafar wandonka ko gefen ƙasar rigarka sai ka kaɗe kan gadon sau uku kai bismillahi sai kai pap bismillahi pap bismillahi pap sannan sai kai bismillah sai ka koma ka kwanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ta iya yiwa baka san waye ya zo ya maye gurbin ka ba lokacin da ka tashi fa innahu la yadri annabi ya ce baka sani ba man akhlafaka ba'adaka waye ne ya mai gurbin ka bayan kai ka tashi sai wani shaidanin aljani ya zo ya kwanta a gurin da haka kana kwantawa sai miyagun mafarkai sai ciwon kai sai zazzabi sai matsaloli su taso baka sani ba wani mugu ne ko wani aljani ne dama an turo shi da sihiri amma an ce masa sai kayi bacci ka farka ka fita wata bukata kafin ka dawo ya zo ya saka wannan sihirin ko wannan abun to da ka dawo sai annabi ya baka mafitar karya wannan abun shine ka ɗauki kafar wandonka ko kafar rigarka ko wani a makamancin haka ka kaɗe gadon ba wai kura kake kaɗewa ba kana kaɗe wato kaɗa ce ta sunnar manzon Allah sunna ce ta ce ka kaɗe saboda bala'in da aka aiko ko aka turo ko aka antayo maka ta hanyar haka Allah sai ya kare ka to sa'an nan kuma ana buƙatar kai asuwaki kafin ka ƙara komawa ka kwanta idan ka farka daga bacci idan mugun mafarki kai ka farka daga bacci kana farkawa farkon abin da za ka yi shine kai ta'awuzi kai basmala kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsari daga shaitani annabi yace ka waiwaya idan da kana bangaren ka na hagu ne abin nan bangaren ka na dama yace ka waiwaya ka kalli bangaren ka na hagu kai tofi sau uku tup tup hakan nan tup ka tofa sau uku in ji manzon Allah annabi yace sannan kai al-istinfar ka tace sau uku na fata an fahimci magana sannan ka roki Allah idan wannan mafarki na sharri ne Allah ya tsare ka daga sharrin abin da ka gani in na alkhairi ne ka roki Allah Allah ya hada ka da alkhairin da ka gani wallahi da muna bin waɗannan sunnonin muna kiyaye su babu abin da zai same mu da izinin Allah Allah shiryar da mu an huzaifata radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza qama liyajita menene liyatahajjada yashusu fahu bisuwaki daga huzaifatu dan yaman Allah madaukakin sarki ya kara wa huzaifa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza qama idan annabi ya tahi liyatahajjada saboda yayi tahajjudi yabo yabo da yayi nafilar dare wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda to idan annabi ya tashi cikin dare li ya tahajjada dan ya tahajjudi ya shusu fahu sai ya ainihin wato goge bakinsa bisuwaki da ainihin wato aswaki an gane maganar da kyau ko wannan hadisi da muka ji wancan hadisi na farko dai da muka ji cewa manzon Allah idan ya shiga gida yana farawa da aswaki al-Imam Ibn Majah a cikin sahihu Ibn Majah ya fitar da shi haka Imam Muslim ya fitar da shi Imam Abu Dauda ya fitar da shi Sunan Ibn Majah ya fitar da shi Imam Nasa'i shi ma ya fitar da hadisin an gani ai duka ko nan kuma da ya kawo namba guda biyu ya ajiye ya shu su aina ai yastaku kenan yana aswaki yakan yi yastaku yana aswaki shine ma'anan ya shu su fahu biswaki can kuma namba ta uku da ya saka muttafaqun alaihi wannan hadisi da muka ji cewa annabi idan ya farka daga bacci domin yayi tahajjudi yakan fara da aswaki yayi aswaki imamul bukhari da muslim suka ainihin wato rawaito shi wa hadha lafzu ko wa hadha menene lafzuhu ko wannan lafazi ne na al-Imam al-Bukhari wanda muka ji dinnan yanzu haka nan al-Imam Abu Dauda haka al-Imam ainihin wato Nasa'i ya fitar da shi wa lafzu thalathati ko idza qama min al-layl ya zo kuma da lafazi na uku idza qama min al-layl annabi idan ya farka da daddare ma'ana ko da ba sallah zai yi ba kenan jama'a kun fahimci magana da kyau ko ko da ba sallah zai yi ba annabi idan ya farka daga bacci yakan yi ainihin wato aswaki jama'a kun fahimci magana da kyau ko karahatu a natfu shaibi an karhantar da tsige furfura ka san akwai dan yan gayu shi baya so ya tsufa ina fata an fahimta dan haka daga furfura ta tsiro masa sai ya sa hannu sai ya cizge ta sai duba duba sai ya kama ya tona ya tona ya kamo inda take sai ya tsige ta idan a kayi ne daga an gaya masa ai wani ka fara furfura kawai sai zai dau madubi yana dubawa inda duk ya ga furfura ya sai ya tsinke ta to annabi ya hana gayu ina fata an fahimta yawwa eh na yawwa to shikenan to kaji baba yace idan ka tsige ɗaya goma ne za ta ƙara fitowa kuma a gudu kaga ka tsigo wa kanka ina fata an fahimta ba gaye mutum yake ji ba to shikenan Allah ya hana gayen dole sai kai fari billahi lin Allah shirye da mu dan haka an har karhanta tsige furfura an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام illa kanat lahu nuran yawmal qiyama Allahu akbar daga amur dan shu'ai daga baban shi daga kakan shi wannan family hadis kenan ko eh hadisi ne na family na gida daya haka magabata suke da malami uba malami kaka malami sai ka ji malami ya ce kafin ya fita neman karatu mahaifiyarsa ne ta fara bashi izo ashirin din menene wala tujadilu ko izu goman a haƙaf mahaifiyarsa ta fara haddatar da shi nan yanzu bai fara fita makaranta ba sannan babansa sai ya dora masa littafi kaza ya sauke littafi kaza ya sauke to yanzu har yanzu bai wuce dan aika ba jama'a bai wuce a tuga hinika ba bai wuce a tura shi sayan tattasai da attaruhu da albasa ba ranar da ya fara fita makaranta kuma koyan karatu to sai ka ji manya manyan littattafai kuma yake karantawa tuni dama ya samu foundation tun daga gidansu ina fata an fahimci magana to haka shi yasa zaka ji wani hadisin sai a ce daga wani daga babansa daga kakansa ma'ana shi malami uban shi malami kakan shi malami kowa ya tsaya yi wa kansa aiki domin ya samu rahamar ubangiji ta hanyar karantar addini to amma yanzu kaga al'amura sun juya ba haka al'amuran suke faruwa ba wannan kuma shine aiki da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa wa mata da maza cewa duk wanda zai yi aure ya nemi ma'abociyar addini domin ma'abociyar addini ne za ta fara koya wa 'ya'yanka karatu tun kafin su fita makaranta haka ne ko ba haka ba miji ma'abocin addini shi zai fara koya wa 'ya'yanki karatu tun kafin su fita makaranta amma idan suka je kika ɗauko wani tom and jerry na fata an fahimta ko kuma ka je ka lalumo wata gauraka awan igiya to lamari ya ɓaci an gane magana da kyau ko saboda haka lalle lalle wannan yana daga cikin darasin da yake bamu cewa iyaye su tsaya su nema wa ƴaƴansu mata na kirki iyaye mata su nema wa ƴaƴansu mazaje na kirki Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu dan haka daga baban shi daga kakan shi kakan yake cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yace la tantifu ashayba kar ku yadda ku tsige ainihin wato menene furfura ma min muslimin babu wani musulmi yushibu shaibatal islami wanda zai yi ainihin wato furfura a cikin musulunci illa kanat lahu nuran yawmal qiyama face sai ta zama musu haske a ranar tashin alkiyama jama'a akwai malamin da ya rubuta littafi musamman akan falalar furfura littafi guda wallahi malam ya kai kusan akalla shafi hamsin da wani abu yana magana ne tsantsa akan falalar furfura a ce kana musulmi kayi furfura a musulunci sayyidina abubakar ka je ka karanta littafin shama'il muhammadiyya wal khasa'isul mustafawiyya Allah ya ji kan malamin mu malam Musa Adam mai hula tun kafin ya koma zuwa ga ubangijinsa ya karantar da mu wannan littafi kusan shekara bakwai ko takwas da suka wuce a masallacin menene Imam Malik Imam Darul Hijra masallacin makarantar Imam Malik kafin ya zo ya saka shi anan ina jin an saka shi anan ma ko an saka shi anan ma to a cikin wannan littafi Imam ainihin wato Tirmidhi ya kawo hadisi sayyidina Abubakar ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace naraka qad shifta ya rasulullahi yace ya akai kai furfura ya manzon Allah yace ga mu tsare shekaru ɗaya sa'annin juna ya kai ka furfure mu ba mu furfura ba sai ce shayyabatni hudun wa akhawatuha suratu hud da yar uwarta ko da yan uwanta su suka sa ne furfura saboda in ka je kana karanta suratu hud in dai kana da imani zai wahala ka gama baka kuka ba saboda a cikin ta ne Allah ya bayanin yadda ya raga-raga da kafirai da irin narkon azabar da ya taradar wa samudawa da adawa da masifar da Allah zai musu a ranar tashin alkiyama da haka in kana karanta ta wallahi akalla ko baka yi hawaye ba sai ka ji zuciyarka tana girgiza sai ka ji kanka na rawa sai ka ji kirjinka na bugawa saboda irin abubuwan da ainihin wato take kunshi a ciki an gane maganar da kyau ko wannan kenan sannan a cikin ta ne Allah madaukakin sarki ya bawo manzon Allah wasu umarni masu wahala irin su fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw fastaqim ana cewa annabi fastaqim kawai sai ga furfura ta feso mishi ka tsayu yadda muka sa ka karka yadda kai rawa da kafarka fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka da duk wanda ya bi ka yi tuba zuwa ga Allah to shi ma ya tsayi tsayin daka kada ya rawa wala tadghaw Allah ya sake ce masa karfa kai dagawa kada kai rawa da kafarka akan imani da Allah wannan magana ta sa manzan Allah ya yi furfura jama'a saboda ko sarki ne ya ce maka tsaya yadda na saka ka ai dole ka jikinka na rawa ko saboda kar ka kuskure fadawa su tambaye ka haka ne ko ba haka ba to balantana sarki Allah to wannan shine don haka manzan Allah ya ce hudu da yar uwarta ne suka sa ni furfura to sai wannan ya nuna ashe kenan ana so mutum ya furfura a cikin addinin musulunci ta hanyoyi guda biyu zuwa uku hanya ta farko shine ya zanto fureja ta addini fureja ta al'umma fureja ta yadda za ka yi ka fitar da mutane daga kankin bala'in da suka tsinci kansu a ciki jin tashin hankali da matsala yayin da ka ji musulunci ya afka wata jarrabawa ya afka wata masifa yanayin yadda al'umma suke zo maka da koke-koke da matsaloli wannan ta sa shekarunka ba wai sun kai kai furfura ba kawai sai aga furfura ta feso maka to wannan na daga cikin abin da ke sa Allah ya maka rahama a gobe kiyama jama'a jama'a kun fahimci maganar da kyau ko shine ma'anar annabi cewa shayyabat ni hudun wato irin abubuwan da Allah ya faɗa a cikin suratu hudu su suka sa annabi ya furfura ba wai shekarun furfurarsa ne ya kai ba shi yasa ranar da abubakar ya gan shi ya furfura din shi ma san da ya mamaki saboda bai kai a ce shekarunsa sun sa ya furfura ba kawai wannan abubuwan ne suka saka shi da haka annabi ya ba su amsa cewa ga abin da ya sa ne furfura ina fata an fahimta abu na biyu a ce mutum yana nan akan tafarkin addini shine dalili na biyu bai rawa da kafarsa ba bai kafirce wa Allah ba bai saka haraniya da bid'a ba ya hayayyafa ya kuma girma Allah ya sa ya furfura a cikin wannan addinin bai yi rawa ba to koda ba malami ne mai hidimar jama'a ko mai hidimar karantarwa ba wannan tana sa Allah madaukakin sarki ya masa albarka ina fata an fahimta yana sa Allah ya mayar da wannan furfura ta zamanto haske a gobe kiyama a gare shi wannan shine hanya na biyu hanya na uku malamai suka ce shine hanya na ainihin wato wahalar rayuwa wahala matukar akan addini kake babu abinci wadatacce babu ruwan sha wadatacce babu sutura wadatacciya kullum idan an tashi sai an bubbuga kafin a kawo iyalai kuma kana nan akan addini baka yadda kai rawar kafa ba har wannan wahalhalu na yau da gobe suka sa ka tsofe har kai furfura to wannan ita ma za ta ainihin wato zamanto maka haske a gobe kiyama ina fata an fahimta yasa annabi yace ma min muslimi yushibu shaybatan fil islami annabi yace fil islami sai idan a cikin hidimar musulunci da rayuwar musulunci furfura ta kama ka sannan wannan wannan falalar za ta same ka ina fata an fahimta amma idan ka tsofe ne a tsufan banza haka ne ko ba haka ba tsufan da ba albarka tsufan da zaka ga mutum mutumin kirki ana ganin sa mutumin kirki amma a ji cewa yana sa yara kanana a daki ko ba haka bane ba a samu jama'a kaga ana ana zargin sa yana kaza yana kaza yana kaza to irin wannan tsufan wallahi tallahi ba tsufan alheri bane jama'a kun fahimci maganar da kyau ko saboda haka bayin Allah da suka yi tsufa na kirki yanzu irin kalli baban malam Musa don Allah jama'a ya haifi babban malami daga cikin malaman da yanzu a Gombe ba za ka kirga malami na ɗaya na biyu na uku har zuwa na biyar ba sai ka saka shi a ciki haka ne ko ba haka ba kuma suka tsaye tsaya tsayin daka ya ba su tarbiyya da shi da kannansa duka suka taso mutanen arziki to irin wannan wahalar da za ka yi wajen tarbiyyar ɗa wanda zai amfani al'ummar duniya gaba ɗaya har furfura ta same ka a cikin wannan yanayin to annabi sallallahu alaihi wasallama baba yana muku arbishir irin ku cewa Allah zai mayar da irin wannan furfurar taku da zamanto haske a cikin addinin musulunci an gane maganar da kyau ko saboda haka wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasulu kowa ya tsaya ya ga akan me yake karar da rayuwar shi akan me ya tsufa akan me furfura ta fito mishi akan me karfin sa ya kare wallahi nan ne kake determining menene matsayinka a gaban Allah a gobe kiyama Allah ya sa mu kyakkyawan karshe Allah ya furfurar da mu a cikin addinin musulunci baki daya dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa illa kanat lahu nuran yawmal qiyama face sai haske ta zama masa haske a gobe kiyama kaga wannan hadisi yana nuna mana falalar mutum ya furfura dan haka daga kaga furfura ta fito maka to kai ta murna kai ta godewa Allah matukar akan addini kake kuma kar ka yadda ka tsige ta kana tsige ta akwai abubuwa guda biyu na farko dai kana tsige rahamar Allah a jikinka haka ne ko ba haka ba na biyu kuma in ka tsige ɗaya goma ne za ta feso an gane magana da kyau ko kaga abin da kake so ka koma baka koma ba idan baka son ganin ta sai musulunci ya bada abin nan dama sai kai mata lalle kai mata kunshi sai ta koma ja ina fata an fahimta wanda za mu zo nan gaba kaɗan mu ji yadda ake yi wa ainihin wato a abin nan gemu ko furfura ainihin wato lalle Allah ya shirye da mu taghyiru shaybi bil hinna'i wal katab wa nahwihima wa tahrimu sawad taghyiru shayb yadda ake canza launin furfura daga fara bilhinna ko bilhina amma dai ya fi zama hinna shine lalle walkatam alkatam wata bishiya ce ita ma kamar lalle amma ba mu da ita a nan gurin a nan haka tana nan a wajajen kasashe ne na larabawa ina fata an fahimta ita ma ana amfani da ita wajen yin lallewa abin nan mata da kuma ainihin wato abin nan gemu wani hauhi ma da wasu abubuwa makamantansu daga cikin abin da za a iya yi wa ainihin wato furfura ko gemu lalle da ita wata harimu sauda ko sawad da kuma haramcin yin amfani da abin da zai mai da furfurar ta koma baka ka san yanzu ci gaba ya kai akwai mayuka da wasu hodoji da ake fesa wa gemu yayi baki idan da akwai furfura ta dawo ta bakance in kayi ne ya furfura ko ya sanko yanzu akwai mayuka da wasu abubuwa da za ka fesa sai kaga kai ya dawo na saurayi fes ya dawo gashi baki kirin to haramun ne in kai haka ka aikata haram sanya abin da zai mai da gemunka baki wuluk ya zamto babu alaman fari wannan haramun ne sanya abin da zai mai da kanka gaba ɗaya ya zamanto baki saboda wai yanzu ka fara tsufa shekaru sun fara ja haramun ne to dan Allah idan furfura ta feso maka an hana ka yin amfani da wani mai da zai rina gashin ya koma baki ina ga matasan mu yanzu da suke rina kawunan su haka siddan babu gaira babu sabab wannan fa furfura ne ta feso ma aka ce kar kai amfani da baki haka ne ko ba haka ba wajen ka rina gashin ka amma haka kawai gaye haka kawai daga ya ga gashin wani Allah ya yi shi mai yalo yalo kun san halittar Allah haka take sibghatallah wa man ahsanu min Allah sibgha idan Allah ya ga dama sai ya shimfiɗa ma wani gashi abin sha'awa mana ba ka wanke shi ba ka taje shi ba ka shafa masa mai amma wallahi sai ka gan shi luwai luwai a kwance wani gashinsa a tsakiyar menene kayinsa wani kuma kaga gahinsa har yana tsiro a nan ne yana tahowa kan goshin shi to sai ya je ya sa wasu mayuka da wasu wani ne a yi masa diresin a yi masa wata tsiya gashi nan yanzu abin ya kai a duniya wani ci gaba ne har tallan abin suke yi a social media haka ne ko ba haka ba kasashen china kasashen america kasashen kafiran nan suna nan suna ta tallata wa matasa cewa ga yadda za a yi su gyara kawunan su in kana hawa facebook da wasu abubuwa za a ga abubuwan mamaki to duk ba wani abu bane kokari ne na dissashe karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama na cewa kada a rina gashi Allah ya la'anci mutane masu rina gashin su ko kuma wanda za su aske wani bangare yanzu ka duba matasan yadda suke tunko kaga mutum ya share nan gefen ya yi luwai luwai ya sake share nan ya yi luwai luwai ya tashi gashin haka ya yi wani tsini saman nan jama'a haka ne ko ba haka ba sannan ya dawo ya kawo man dayi da wane ne ya sa a kan goga masa sai ya awa ɗaya a gurin aski bai fita ba ya hana mutane masu askin sunnar manzon Allah shiga gaba ɗaya ya zo ya zauna kan kujera sai ya awa guda ana gyara masa gashi wallahi tallahi ku ji tsoron Allah haramun ne Allah ya hana annabi Muhammadu ya hana an gane magana da kyau ko to wannan shine dan haka taghyirul shayb bil hinna wal katam wa nahwihima wa tahrimus sawad da kuma haramcin yin amfani da baki an abi zarrin al-ghifari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama inna ahsana ma ghayyartum bihi shayba al-hinna wal katam an gane annabi sallallahu alaihi wasallama inji abu zarrin al-ghifari yace manzon Allah yace inna ahsana ma ghayyartum bihi shayba ku sani mafi kyawun abin da za ku canja launin furfura da shi alhinna'u shine lalle wal katam da kuma ainihin wato bishiyar katam ina fata an fahimta waɗannan su ne mafi ingancin abin da za ku canja ainihin wato a launin furfurarku daga fara ta koma ainihin wato ja an gane maganar da kyau ko to ka ji kuma an ce lalle to saura kuma ka je ka sayo dais inda shi ma yana sawa abu ya koma baki yayi ko yawwa dais daban lalle daban yauwa don karka je ka sayo dais ka zo ka yi wa ainihin wato kayinka ka ce ai an ce ai amfani da lalle a'a wannan ba lalle bane wannan wani ado ne na zamani wanda wasu malamai suna ganin hatta mata haramun ne su amfani da shi a hannayensu da kafafunsu akwai malaman da suke ganin haka an gane maganar da kyau ko idan za su yi kawai su yi lalle duk irin zanen da za a yi miki a yi miki da lalle akwai wanda suna ganin sa wannan dais din bai dace ba kuma yana daga abin da yake jawo aljanu kwarai yana sa mata aljanu suna damunsu jama'a kuna fahimtar magana amma wasu malamai sun ce ado ne babu laifi wallahu ta'ala a'lam ba wannan babu muke ba idan muka zo kansa zamu ainihin wato tsawaita da izinin Allah to amma anan dai abin da muke so mu fahimta shine ya halatta ai amfani da lalle da alkatam wajen ainihin wato canja ainihin wato a furfura ko kuma farin gashi wani abi hurairata wannan hadisi da muka ji wancan hadisi da muka ji na cewa furfura za ta zamanto a haske a ranar tashin alkiyama a al'imamu a ibnu maja ko ya fitar da shi a cikin sahihu sunan ibnu maja da kuma al'imamu abu dauda shi ma ya fitar da shi imamun nasa'i shi ma ya fitar da wannan hadisi sannan wannan hadisi da muka ji alkatam ɗin nan ya ce nabtun yukhlatu a menene birrasmati ko yukhdabu bihi warrasmatu shajaratun menene yakhdibu bi waraqiha ko a wato yake cewa wannan alkatam din nabtun wani ainihin wato tsiro ne ko wata bishiya ce yukhlatu ana ainihin wato ta kwaba shi da ainihin wato garin lalle ko wani gari yukhdabu bihi wanda ake yin kunshi da shi ina fata an fahimta wal menene wal wasmatu ko shajarun ita kuma wasma din da ake kwaba shi khatam da shi din nan a yukhbabu ana ainihin wato yin lalle da shi bi waraqiha da ainihin wato ganyenta wato dai bishiya ce wanda ake kwabawa ita ma ana yin lalle da ita to dan haka in za a yi amfani da wani abu wajen canja ainihin wato wannan to sai a amfani da ita ko da ainihin wato lalle an gane ko na mu je mu wa an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama innal yahuda wan nasara la yasbughuna fa khalifuhum Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innal yahuda lalle su yahudu la yasbughuna ba sa isba isba shine menene lalle ba sa ainihin wato canja gahin su da lalle ko kuma su ainihin wato yi wato wa furfurar su abin nan canjin launi da ita ba sa yi fa khalifuhum ko kuma ku yi menene ku saba musu kaga kenan idan har wato baka son furfura to kada ka canja ta da wani launi daban ba lalle ba ba katan ba saboda su yahudu ba sa amfani da su guda biyu sai dai su yi amfani da abin da zai mayar da gashin baki yanzu kaga kenan duk matasanmu suna yi wa yahudawa dako ne irin aikin da yahudu suke na rina gasunan su da ainihin wato abin nan haka suke yi su saboda haka sai a yi taka tsantsan Allah ya shiryar da mu wannan hadisi da ainihin wato muka ji shi ma muttafaqun alaihi imamu al-bukhari da muslim suka rawaito sannan al-imamu a muslim ya rawaito shi al-imamu abu dauda ya rawaito al-imamu nasa'i shi ma ya fitar da wannan hadisi Allah ya hada mu da su a jannatul firdausi wa an jabir radiyallahu anhu qala أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالسغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد أنقاني wato daga Jabir dan Abdullahi Allah ya hada mu da Jabiru a aljannar Firdaus Jabir yake cewa wannan Jabir din da kuke ji fa yanzu fa yana aljanna an gane magana da kyau ko yana aljanna da shi da baban shi babansa abdullahi lokacin da ya rasu sai hijabir din ya zo ya samu manzon Allah ya ce ya rasulallahi babana ya rasu ya bar min ma abin nan ƴaƴa ko ƙanne mata guda tara kuma ana bin sa basussuka wanda na rasa yadda zan yi na biya yace me kuka me ya bar maka na arziki yace ba abin da ya bari sai gonar dabino ita ma ta mutu gonar dabinon guda ɗaya ce kaɗai take yin yaya yace to idan ta nuna ka zo ka gaya mu yace to an gama wannan bishiyar dabino ta nuna ranar da ta nuna za a je tsinka jabir ya zo ya gaya manzon Allah ce ya rasulullahi dabino ya nuna yau za a je tsinka yace to kayi shela duk wanda yake bin babanka bashi mu haɗu a gona za a biya shi yace da me za a biya ya rasulullahi yace da wannan dabinon yace bishiya ɗaya ya ce kwarai da gaske na fata an fahimta ya ce kuma kowa ka ce masa ya taho da buhunhunan da zai ɗebi biyan bashinsa na dabino ka san babban arzikin balarabe shine dabino a wancan lokacin da har yanzu har yanzu gonar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya shuka dabinan ajwa yana nan yanzu haka mamlakatul arabiyyatu saudiya ta kewaye ta ta inganta ta ana nan idan ka ga arzikin da ake fitarwa a wannan gona mala har gonar sanda muka je mu har cikin gonar muka nemi famishin aka taimaka mana da haɗin kan wani daga cikin malamanmu na jami'atul islamiyya ta madina ya roƙa mana aka buɗe muka shiga muka ga dashen annabi muhammadu dabinon ajuwa irin wanda annabi ya dasa gonar muka shiga shi yasa kai ta addu'a duk wani alherin duniya kafin ka tafi salahira gurin Allah Allah ya haɗa ka da shi saboda ba karamin alheri bane a ce gahi yau ka je gonar da annabi yayi shuka kai ma ka tsinki dabino kai bismillah ka ci kaga ka fara gamuwa da hitun daga nan duniya kafin a yi salahira insha Allah an gane magana da kyau ku to wannan shine dan haka aka gyara gonar aka ainihin wato inganta ta in kaga arziki trailer trailer dabino malam ake fita da shi motoci haka za ga kawai suna fita malam da dabino ga kuma shaguna mata mata wanda aka je wallahi malam idan ka je sai kaga dabino ya fi kala hamsin ko ɗari kowanne kuma daban-daban ne in ma baka lura ba larabawan nan sai su abuna ɗinka su baka wani dabino su ce maka ajuwa ne sai ka ɗauka shi ne ka tafi da shi alhalin ba shi bane an gane magana da kyau ko saboda harkar kasuwanci ta higa gurin da sauransu to wannan ainihin wato dabino manzo Allah ya ce wa Jabir mu haɗu a can sai ga masu bin Abdullahi baban Jabir bashi kowa zo da buhu wannan buhu goma wannan ashirin wannan buhu talatin kowa in ya kalli dabinan ya kalli buhunan da ke hannunsa sai tun tsire da dariya ya ce to ya ce jabir ya ce mu zo nan za a biya mu bahi da dabino kuma mun ga dabinan gaba ɗaya kai ɗaya ne ta yi ‘ya'ya ita ɗin ma ga ta ga kamata manzan Allah ya zo ya ce ina jabir ya ce gani an cika a gonar ya ce shimfiɗa mana tamfol a ƙasan dabinan nan ya ce rasulullah wannan bai ta wuce ƙwaya kaza bai wanda tamfol za a shimfiɗa ya ce kai dai na jama ka shimfiɗa mana tamfol aka ɗauko tamfol ƙatuwa a gindin dabino ƙwaya ɗaya aka shimfiɗa manzo Allah ya ce jabir yi bismillah ka hau ka kama zarbar dabinon kai ta kaɗowa sai ce to shikenan ya bismillah ya hau kan dabino ya kama zarbar dabino girgizawa yake yi dabino zuba yake yi girgizawa yake yi dabino zuba yake yi tamfol ta cika maƙil idan ka kalli ƙasa dabino ne ya fi buhu ɗari in ka kalli sama kuma zarbar dabinon ko kamar ko kwaɗe ba a cire a kayi ba mu'ujizar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka gama manzo Allah ya tambaye hijabir wannan zai biya bashin babanka yace kwarai da gaske yace to bar dabinon haka sako jabir ya sako ya kalli sama ya ga kamar bai girgiza ba ya kalli ƙasa kuma ya ga abin nan dabino tili guda sai manzan Allah ya sa aka yi masa lebur ɗin tsakiyar saman tilin dabino sai ya hau kai ya zauna sai ya sa hannayensa masu albarka sai ya turmutsa a cikin dabino ya ce duk wanda yake bin baban jabir ɗan abdullahi bashi ya zo ya ɗebi dabinon shi a ɗinke wannan buhu goma a koma gefe a ɗinke wannan buhu ashirin a koma gefe a ɗinke wannan buhu talatin annabi yana kan tsakiyar dabinon yadda ka san ba a taɓa ko ƙwaya ɗaya a kan wannan tamfol ɗin ba. Kowa aka biya shi, manzo Allah ya ce, akwai wanda yake bin sa bashi aka ce babu, kowa an bashi adadin abin da zai biya bashi ya ce, ya ce, to Jabir ka ɗebi wannan kuma da kai da ƙannanka ku je kuma arzikin Allah ya same ku. Wannan ita ce mu'ujizar manzon Allah, sallallahu alaihi wasallam, wannan kuma shine baban Jabir. Duk da haka Jabir hankalinsa bai kwanta ba. Kullum idan ya zo sai annabi ya ga alamun jabir yana cikin tashin hankali sai wata rana manzan Allah ya kira ya ce ni me yake damun ka ne ya ce ya rasulullahi babana ya rasu ni ban san makomarsa ba ban san me yake ciki ba ina so in sanya babana yake ciki sai ce wannan ita ce matsala ya ce kenan ya ce to ba damuwa washe gari sai manzan Allah ya tara sahabbai da jabir ɗin kansa ya ce ku yi wa jabir albishir da sauran dukkanin waɗanda suka biyo hanyar baban shi Abdullahi Allah ya kira baban Jabir suka gana shi da shi da ya kira shi sai ya ce masa tamanni ya abd bawa na yi buri me kake bukata a gurina la ilaha illallah yanzu ko sarkin Gombe ne ya kira ka yace yi buri faɗa abin da kake so ko a ce inuwa ya haya ya kira ka ko gwamna ya ce yi buri faɗi duk bukatar ka ai za ka yi lissafi da yawa bawan Allah ko ba haka bane barantana sarki Allah Allah ya ce masa tamanni ya abd yi buri faɗa abin da kake so Abdullahi baban Jabir da ya ga irin liyafar da Allah ya shirya mishi ta ganawa da shi ya ga faretin mala'iku saboda zuwansa su gana da Allah wani fareti da Allah ya sa mala'iku su yi kai ka taba ganin faretin mala'iku ko aljanu da za su yi fareti fa abin fa abin kallo ne jama'a balantana mala'iku aka yi fareti na tarbar abdullahi ina fata ana fahimtar magana da ya ga wannan tarba da wannan liyafa da aka shirya masa sai ce ya Allah babban abin da nake bukata ka gama mun shi shaura abu ɗaya ya ce mene abu ɗayan ya ce so nake a mai da ni duniya in je in ba da labarin wannan matsayin da Allah ka bani ya ce ayya ya ce ai bakin alƙalami ya bushe ya ce komai ka bukata wallahi tallahi za mu maka a wannan bugira amma wannan guda ɗayan ne fau fau ata fau fau fau ba za ka same ta ba wannan ɗayar kan ta komawa duniya wannan kan babu ita amma banda ita duk abin da kake bukata ka nema a gurin Abdullahi yayi buri abin nan abin nan baban Jabir yayi buri yayi buri duka Allah ya ce ya bashi ya ƙara yin buri ya faɗa ya lissafa ya kirga Allah ya ce ya bashi ya sake ninkawa ya ninka ya ƙara ninkawa Allah ya ce ya bashi bayan da ya gama gaba ɗaya Allah ya ce na baka wannan sau dubu sau dubu sau dubun dubata baka da matsala yau a gurinmu sai ce sannan waccan buƙatar da ka nema to za mu maka kwatan kwatanta ba dai buƙatar ka ka je ka bawa al'ummar musulmi labarin irin matsayin da muka yi wa ko muke yi wa irinka da suka bi mu ba ya ce kwarai da gaske ya ce to kwantar da hankalinka kai kan ba za ka je ka bada labari ba amma mu za mu bada labarin shi ne ayar wala ta hasaban nan lazina utilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين an gane maganar da kyau ko saboda haka Allah ya bada labarin abin da yayi wa baban Jabir da alherin da yayi masa Allah ya hada mu da su a jannatul firdaus wannan shine Jabir yake cewa utiya bi abi quhafa an zo da abu quhafa waye abu quhafa wa zai ga mu waye abu quhafa baban sayyidina abubakar me ya asalin sunansa eh a ba sunan abubakar ba kuna faɗin sunan abubakar ne sunan abi kuhafa wannan ai kunya ne kaman ka ce abu usaimin ne ai na a ba abdullahi dan sakar ba ne wannan sunan abu huraira ne abi kuhafa me sunan abubakar din asali danwa abdullahi danwa bin Usman jazakumullahu khairan to sunan bab abi hafa kenan mai Usman sunan shi formula ce kawai zaka dauka kawai an tambaye ka meye sunan baban Abubakar sai ka tuna meye asalin sunan Abubakar din shine Abdullahi dan Usman to meye sunan babansa kenan Usman alkunyar safa abi hafa meye sunan Abubakar shine Abdullahi meye alkunyar sa Abubakar ba shikenan ba Allah ya shirye da mu dalilin musuluntarsa manzan Allah ya gaya wata bakar magana dan lokacin abubakar yana musulunci shi yaƙi ya musulunta an yi an yi da shi duk wata nasiha abubakar ya masa yaƙi wata rana a gaban abubakar sai ya faɗi wata mummunar kalma ga manzan Allah abubakar san da ya fake shi hankalinsa ya ɗauke yana wasu abubuwa kawai sai ya tsinke shi da mari tau ya kwashe shi da mari abi kuhafa ya rike kuncin sai yace inna lillahi wa inna ilaihi yace yau abubakar ne ya mare ni akan wannan mutumin abubakar ya mara yace to na tabbata wannan abun ba abun wasa bane yace wallahi ka duba haga fa tun a jahiliya ma'ana tun kafin abubakar ya zama musulmi jama'a baban shi ya shaide shi cewa yana masa biyayya da da'a kuma har bayan ya shigo musuluncin bai daina kyautata masa yana mutunta shi ba ina fata kun fahimci magana wannan ta sa ma ya yi mamakin yau wai abubakar ne ya mare shi ya ce to lallai wannan mutumin ya wuce tunanin mutane da ya gama hucewa daga marin sai ya ce ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a kai ni gurin manzon Allah yana zuwa ya ce ya rasulullahi ba wani abu ne ya kawo ni ba kawai na zo ne a mun registration ya ce na me ya ce na shiga addinin musulunci ya ce bismillah ba su fees ba wane ne ba registration fees ashhadu an la ilaha illallah ya ce abubakar tun da nake da shi ko kallon banza bai taɓa min ba ko kiransa ne zan bashi wani umarni ko wani aika ko wata bukata abubakar baya iya sa ido na a cikin idon shi sai dai sun koyar da kai ya saurare ni saboda yadda yake girmama ni amma yau wai bakar magana na gaya maka ya maran to lalle na tabbata kai din nan ba karamin mutum bane shi kuma dalilin da yasa ya musulunta kenan an gane maganar da kyau ko kowa da sanadi an gane magana da kyau ko to shine ranar da aka zo gashi da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zamu ji me annabi ya faɗa akan furfurarsa dan ya tsufa shi ma ya tsufa sai annabi ya faɗi wata magana wa an jabirin daga jabir kala yace utiya bi abi quhafa an zo da abi quhafa yawma fatihi makka a ranar da aka yi fatihu makka wa ra'asuhu wa lihiyatuhu kassu gamati da ainihin wato kayinsa da gemun abu quhafa kassu gama kamar sugama in kaga zama ka ce auduga ko wani a makamancin haka yace nabtun abyadun abyadu zahar wasamar wato wata bishiya ce wadda da firanta da ainihin wato ƴaƴanta duka farare ne wata bishiya ce wannan wa ya san me bishiya bishiya mai irin wannan ƴaƴanta farare kal haka in ta fure ma furaren su kal haddithuni ma hiya auduga haka take furan auduga farare ne an kayo dai baka ci ba eh eh na na ku daina kuskus ku kowa ya fito ya faɗa kawai in ba daidai bane nan ce ba daidai bane an gane magana da kyau ko rimi wallahi malam ka kusa ko ma in ce ka ci kwarai da gaske dan rimi ma haka yake idan ya fure farare ne in ya ƴaƴa ma farare ne matsalar ku shine ba ku yi zaman ƙauye ba duk yan bariki ne a tsakanin lambatu ba yan bariki yan banza ba fa ka san ba hausa in an ce mutum dan bariki ne sai a ɗauka irin ɗan iska ɗan iskan nan dai ba haka nake nufi ba ana nufin tashin birni ba tashin ƙauye ba ba tashin karkara ba kar wani ya koma ya ce to malam duk yau ya barakantar da mu a'a ba haka ake nufi ba Allah ya shirye da mu wallahi shi yasa rayuwar wato mutum ya rayuwa biyu ya fi rayuwa ɗaya shi yasa imamu shafi'i jama'a fassara ya yi ta wata kalma sai ya zama ya kuskure bai fassara daidai ba aka ci gyaran shi sai ce ya rufe makarantar gaba ɗaya aka ce ala gafarta malam lafiya yace na gane illar da ta same ni yace ban yi zaman kauye bane ban san yaran su da yadda suke magana da yadda mu'amala da al'adar su da al'amuran su ba dan haka kowa ya kama hanya ya tafi ya bar ni na rufe makarantar sai na kare kira kuma aka ce imamu shafi'i ya nade da tafansa kaf ya daure su ya sa a daki ya kulle kawai sai ya higa kauyawa ya higa kauye malam ya tafi gurin da ake kiwon raƙuma da shanu da wane ne da su yake kwana da su yake tashi ya sha nonon saniya ya sha nonon raƙumi a je kiwo da shi yana jin yadda suke magana yana jin yadda al'adar suke da yadda suke kiran sunan kaza bishiya kaza me sunanta abu kaza me sunansa san da ya shekara tara kos ya tafi na larabci kawai shekara tara imamu shafi'i yayi sannan da ya gama shekara tara a watar waya ma aka ce shekararsa goma sha biyu da ya shekara goma sha biyu nan sannan sai ya dawo ya buɗe majalisa ya ce to kowa ya zo ya ce in kun isa ne magana ku ci gyara na daga yau wallahi tallahi malam sai ka zagi har ya koma ga Allah ba wanda ya ƙara ce masa shafi'i ba haka wannan kalmar take ba kaza ne ba har ya koma ga Allah ya je ya da malam ya gogu ya dawo saboda haka zaman karkara da kake ganin sa akwai alheri ka dinga zuwa ko da yanzu ka tashi a birni to ka dinga ziyarar su ka je ka yi kwana ɗaya biyu a ɗan shiga jeji da kai a ɗan je lambu da kai a ɗan je rumbu da kai a je kaza da kai a je ɗan cikin shanu ko cikin dabobi ana ɗan magana haka kuna fulatanci ne in kai ba fulatani ne in kai kanuri ne in ma kai ba karkare ne in ma waye kai na fata an fahimta ka shiga ka je ka ga yadda suke mu'amala wallahi sai ka koyi al'adunsu ranar da aka yi tambaya akan wata bishiya sai ka je kai zaka ba da amsa ranar da aka yi magana akan wata buta ko wani kwano ko wani abu wanda suke amfani da shi sai ka ji ka ba da amsa to wannan shine saboda haka mu'amala da su akwai alheri akwai ilimi mai dimbin yawa da ake koya an gane magana da kyau ko shi yasa wani sayyidina abubakar Allah ya masa rahama ya gaya wa manzon Allah wata magana wata rana yace malaka afsahana ya rasulullah me ya faru ne ya rasulullah ne kafi mu fasaha in kai magana daya sai mun je muna ta neman fassara na fata an fahimci magana malaka afsahana me ya faru ka yin fasaha sai ce ai ni an na zauna a ƙauye an shayar da ni ba a ƙauye aka shayar da manzon Allah ba sannan kuma nayi kiyo nayi mu'amala da ƙauyawa na zauna da su na san al'adunsu yasa idan zan yi magana sai ainihin wato na tace kalma ingantacciya wanda haka asalin larabawa suke magana da ita sannan zan furta ta an gane maganar da kyau ku yace dole in fi ku fasaha Allah ne fa ya faɗi wata magana kafirai suka ce jama'a za mu ji kunya idan ba mu gane me Allah ke nufi da wannan maganar ba Allah yana magana akan kafiri ne me ayat da take bayan innahu zanna allan yahur kafin ita to kafin ita ina alaran mu eh kafin ita innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna allan yahur Allah ya maka albarka Allah yana ba da labarin kafiri cewa ga yadda zai yi masa sai ce saboda ya kasance a cikin iyalansa yana farin ciki wajen sabawa Allah sai ce innahu zanna lalle shi kafiri yayi zato yana da yaƙini da tabbacin allan yahur to kalmar yahur kafirai kaf sai suka gagara gane ma'anarta suka ce wallahi idan mutumin nan ya zo da abin da ba mu sani ba kuma mun ƙaryata kaga kenan mun ƙaryata ne da gangan ban ma san meye abin ba muka ƙaryata shi yace to wallahi zamu ji kunya ce to yanzu meye abin yi ce babu abin yi illa mu tura ƙauye a je a nemo mana meye ma'anan Allah yahuwa suka tada delegate aka tinkari ƙauye ma'ana suna bayan gari kafin su shiga kawai sai ga yara suna wasan harbin tsuntsaye da kibiya na fata an fahimta sai ɗaya ya harba kibiyarsa tau ta je ta daki bishiya ka san takan yi wani lokaci takan yi wani abu sai ta dan makale kamar ba za ta fado ba daga baya kuma sai ta biyo iska sai ta fado da ya harba ta dan makale sarganan daga daga baya ta saki ta fado sai ce ya akhi kana sahami allan yahur ya taba dan uwansa ya ce aboki na wallahi kibiyata ta makale da kamar ba za ta dawo ba suka ce la ilaha illa ashe ma'anar kalmar shine allan yarji'a kafiri yana tsammanin shi ba zai dawo gare mu zuwa gurin Allah ba tun daga bakin gari aka ba su amsa kawai sai suka ce kafala kuma haza wannan ya ishe ku kawai sai suka kwana kawai suka koma gari ba sai hizar cikin kauyen ba ma suka samu amsa kada sahami Allah ya hu Allah shirye da mu to wannan shine to zan haka ka tsugama wasu suka ce rimi ake nufi kamar yadda malam ya faɗaɗa su wasu suka ce ana nufin auduga ala ayi halin asugama nabtun ne bayadu zahar wa thimar ko wa samar wato wata bishiya ce wacce take da farin fure da kuma fararen ƴaƴa ina fata an fahimta to an zo da baban sayyidina abubakar gaban manzon Allah gemunsa da kayinsa fari kal kamar wannan bishiya annabi ya kwatanta da wannan asugama din ina fata kun fahimci magana bayadan saboda fari fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya ce wa sahabbai ghayyiru hadha bi shay'in ku je ku canza wannan gemun nasa da kayin nasa nan da wani abu ya koma ja ma'ana ai masa ai masa lalle wajtanibus sawada amma ku nisanci me baki kar ku yadda ku rina masa kansa da gemunsa da menene da ainihin wato bakin launi ko bakin rini jama'a kun fahimci wannan magana da kyau ko wannan hadisi al-Imam Ibn Majah ya fitar da shi sahihi ne haka al-Imam Muslim ya fitar da shi haka al-Imam Abu Dauda ma ya fitar da shi haka al-Imam An-Nasa'i ya fitar da shi al-Imam Ibn Majah ya fitar da wannan hadisi da wanda yake hadisi ne ingantacce wa an ibn Abbas radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yakunu qaumun yakhbibuna يخضبون في آخر الزمان بالسواد كهواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون الله يسوك الله يسلم دقى ابن عباس عبد الله بن عباس الله هذا مهله جنة الفردوس قال عبد الله بن عباس يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله إرادة أمين الله ثبت أجريه ياتي يكون قوم za a samu wasu mutane kafin kiyama ta tashi yakhdhibuna za su dinga rina kawunansu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga maganar da muke dazu ga ta tazo za su dinga rina kawunansu fi akhiriz zaman a ƙarshen zamani yasa a khutubar mu da ta gabata satin nan nace duk wanda yake jin wai da shauran tashin kiyama wallahi ya yaudari kanshi wallahi wai in kana jin har yanzu kiyama da saura ba wallahi tallahi ka yaudari kanka ka ji a ranka cewa yanzu nan kiyama nan za ta iya tashi saboda dukkanin abubuwan da annabi ya ambata cewa kafin kiyama ta tashi daga cikin ƙananan alamomi kusan ba in ka ce in baka ce gaba ɗaya sun faru ba to za ka iya cewa kusan kaso casa'in da wani abu sun faru kuma dama sharaɗin ba shi ne duk sai komai ya faru ba sannan Allah ya tada kiyama Balma idan Allah ya ga dama ko ɗaya ba zai bari ya faru ba in ya ga dama sai ya tada kiyamar kawai ba tare da ya sa wani abu ya faru ba musamman alamatu sa'a al-kubra din nan manya manyan alamomin kiyama na manya don yanzu kaga wasu na jiran wai sai rana ta fito daga yamma za ta faɗi ta gabar su a lokacin ne suke tunanin kiyama za ta tashi wannan alamatu alamatu sa'a ne al-kubra ba lalle bane ta faru wasu suna tunanin na sai na kata salihu ta fito an gane maganar da kyau ko wa idza waqa alaihim al-qawlu akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinuna Allah ya ce idan kalmar kiyama ta so afkuwa mutane za mu fito musu da wata dabba daga cikin ƙasa to kallimuhum za ta dinga yi mutane suna magana tana cewa annan nasa kanu bi ayatina la yuqinuna lalle mutane ba su kasance suna sakankancewa da ayoyin mu ba an gane maganar da kyau ko saboda haka akwai alamomi da yawa da annabi ya faɗa yanzu kaga annabi ya faɗa cewa a ƙarshen zamani za a samu wasu mutane suna rina kawunansu yanzu kusan kaso tamanin da wani abu cikin matasa aikinsu kenan mala rina gashi mutum ya je ya biya naira ɗari bakwai naira dubu ɗaya a yi masa aski a rina mishi gashin shi ɗazun nan muka yi jana'iza da wani wallahi zan yi magana nan ne kawai ba don cin zarafi ba sai don saboda ya zama wa'azi saboda yaron na fahimci mutane da yawa sun san shi a nan specialist akwai bawan Allah ɗan hizba da Allah ya ɗauki rayuwarsa a mota ta kaɗo shi daga abin nan ƙarfen shigowa gari inda ya kaɗo shi ya yi ajalinsa ɗazu muka yi jana'izarsa Allah ya gafarta mishi yaro mai ƙoƙari akwai yayansa Abdulrahman lattara ne a abin nan Federal University kashara kuma hafizan Alƙur'ani an gane maganar da kyau ko to mun je gurin jana'izar sai yaron yana mana sallama za mu gaisa da shi in kaga gashin da yake kansa wallahi tallahi ba za ka ce musulmi bane balanta za ka yi tunanin zai zo shi gurin sallar gawa ni da na gan shi har hankali na tayi nace wannan a sallata mu kuma har da arna a ciki aka ce ai musulmi ne malam wallahi malam in kaga gashin kan yaron to wannan ma karbar masifa bace rina gashin nan annabi ya hana haramun ne amma matasa suna nan suna ta yi kuma ina jiye muku kamuwa da cututtuka domin wallahi ire-iren waɗannan mayukan da turawa suke turo muku akwai da sisa fa a ciki ba ku dinga hankali da su kuna ga kayan sakawa mutanen nan basu bar mu ba sanda suka sa mana matsaloli a ciki ana zargin matsaloli ballantana mayukan shafawa brezia wannan sai ka ji an ce kar a sayi kala kaza tana sa breast cancer haka ne ko ba haka ba always da mata suke amfani da shi sai a ce kar a sayi na kamfani kaza ana zargin cewa akwai matsala a cikin sa yana cutar da matan mu to ballantana man shafawa na dayin ko wani a makamancin haka bayan ka saba wa Allah kuma ka jawo kanka wata cuta da za ta zo ta yi ajalin ka Allah ya kiyaye Allah ya sauke Allah ya shirye da mu to shine annabi yake cewa yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman za a samu wasu mutane a ƙarshen zamanin nan suna ainihin wato yin rini bisawadi da baƙin mai baƙaƙen abubuwan da ake rina gashi ya koma baƙi to haka za su koma suna yi lokacin ya zo zama a ko bai zo ba ya zo annabi sai ya kwatanta su ya ce ka hawasulil hamami kai ka ce gashinsu zai yi baƙi kaman kundin kurciya abin nan kundin tattabara ka san a cikin baro akwai wanda za a ga daga wuyansu zuwa kundunsu ko ya yi baƙiƙirin sauran gadon bayan kuma zuwa baya menene fari ne kal ana samun baro kamar haka ko to annabi ya ce za su dinga rina kawunansu zai yi baƙi wulik kamar menene kundin baro kamar ainihin wato kirjin barurruka shine hawasulil hama annabi ya kwatanta wannan yana kwatanta shi domin nuna munin abin da kuma yanayin yadda abin yake da illa ga rayuwarsu a matsayinsu na musulmi saboda haka matasa ku ji tsoron Allah wannan wa'azi ne gare ku kai tsaye ba kwanta ba Allah ya shirye da mu da ku baki daya to babbar masifar sai annabi ya rufe da wata kalma sai ya ce la yurihuna ra'ihatal janna masu irin wannan ba za ma su taba jin kanshin aljanna ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza wa fi riwayati min masirati madha sab'una kharifan ko wani abu makamancin haka annabi yace ba za su ji kanshin aljanna ba annabi yace tsakanin aljanna kuma da mutane a gobe kiyama ya kai tafiyar shekara saba'in tsakaninka da aljanna in dai bai haura shekara saba'in ba to zaka ji zaka ji ainihin wato kanshinta tafiyar da ke tsakaninku to su ba za su ji ba ma ma'ana tazararsu da aljanna ya wuce shekara nawa saba'in shekara ɗari biyar ko jazakumullahu khairan kamar shekara ɗari biyar to saboda haka wallahi jama'a ba ƙaramin sharri ba ne Allah ya shirye da mu wannan hadisi da muka ji cewa a ƙarshen zamani za a samu matasa suna rina ainihin wato kawunansu da baƙaƙen abubuwa kamar ƙundun baru ko wani a makamancin haka ba za su ji ƙanshin aljanna ba sahihun hadisi ne ingantacce yana nan a cikin sahihu sunani ibnu maja yana nan a cikin sunani abi dauda yana nan a cikin sunanin nasa'i duka sun fitar da shi hadisi ne ingantacce ba wata ƙura a kansa wajen inganci ya Allah muna roƙonka ka shiryar da matasanmu ka kuma shiryar da mu ga baki ɗaya abubuwan da muke aikatawa ƙanana ƙanana wanda muke raina su muna ganin kamar ba za su jawo mana matsala tsakaninmu da kai ba ya Allah ka tare zukatanmu daga aikata su Allah ka shiryar da zukatanmu Allah ka samu akan hanya madaidaiciya za mu dakata a nan saboda ƙurewar lokaci sannan akwai ɗan bayani da zan so ya shiga cikin karatun nan a bayanin shine kamar haka idan ba ku manta ba kusan sati uku ko hudu zuwa biyar a mun ainihin wato yi bayani akan cewa akwai shawarwari da bayan Allah suka bamu sakamakon wani abin alheri da muka je muka gani a majalisin malamin mu malam Musa Adam mai hula da yake yi duk ranar Juma'a na karatun littafin usulus salasa da can a can masallacin Umar bin Al-Khattab da ke ainihin wato Federal Locus shine wani shiri da malam yayi na kokarin haɓaka addinin musulunci da da'awa ta hanyar bada contribution a monti abin nan weekly contribution ina fata an fahimta wato gudunmawar sati-sati wanda za ta taimaka mana wajen haɓaka da'awarmu kuma za ta magance yawan neman taimako da muke yi tun da gaskiya mu ya ba da daga cikin tsarinmu kamar yadda kowa ya sani a nan shine idan ba bukata ta taso wanda babu yadda muka iya ba mukan kauce wa yawan neman taimakon nan saboda muna so addininmu ya ginu da hannayenmu da kuɗaɗenmu ba tare da ainihin wato muna ɗaga hula muna miƙa jama'a a ce kullum a cikin haka addinin mu ke tafiya ba ƙasashe da suka ci gaba da guraren da'awa da suka ci gaba da malamai da suka ci gaba wajen da'awa sun ainihin wato yi wa kansu tsari a wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen duniya na yadda suke samun inkom ɗinsu a cikin addini yadda za su gudanar da addini da harkoki na addini ba tare da neman taimako a hula ba to wannan ta sa mu ma muka kwaikwayi wannan abu daga gurin shi malam Musa muka ce za mu zo mu ma mu aiwatar da shi a nan kuma a ranar da na gabatar da wannan bayani al'umma ta ainihin wato yi na'am kwarai da gaske akan wannan magana har ma wasu suka fara ne miƙo taimakonsu muka ce gaskiya a tsaya wannan abun ba za mu yanke hukunci ni kaɗai kawai in ce muku za a yi ba sai mun yi shawara da abokan aiki wanda ake tare da su cikin al'amuran wannan masallaci sannan idan an gamsu da shi sai a ainihin wato aiwatar to alhamdulillahi bayan mu ya mu da muka zauna a nan mataki na media mun gamsu da abun karkashin tattaunawa mun je mun zauna da su main committee na masallaci kuma su ma sun bamu approving na yin wannan abu har ma daga ƙarshe mun yanke hukuncin cewa za a buɗe wannan asusun account na musamman wanda za a dinga tara wannan kuɗi kuma duk abin da aka samu za mu dinga updating ɗin mutane kowa zai zama yana cike da sanin menene ke gudana da izinin Allah ba za a yi abu a rarrafa ba za mu iyakacin ƙoƙarinmu wajen bayyana menene ke faruwa kuma duk abin da muka saya don juyawa saboda wannan asusun ya haɓaka za mu sanar da mutane halin da ake ciki abu na biyu a wannan taimako da muke so ba mun takaita shi akan naira hamsin ba ne ma'ana ka iya cewa to kai ɗari ɗari za ka dinga bayarwa ka iya cewa ɗari biyar biyar ma za ka dinga bayarwa duk sati ka iya cewa dubu goma goma ma ko dubu ashirin ashirin kai dubu ɗari ɗari ma kace za ka dinga kawowa duk sati kofar a buɗe take amma dai kuma sannan ƙasa da haka ka iya cewa to malam ni ba ni da damar hamsin amma ina da damar me goma ko ashirin ba za mu ki karɓa ba domin idan mun ki karɓa to kamar mun yi wa sadakar ƙa'ida kenan ita kuma sadaka ba a mata ƙa'ida a ce kawai kaza ake so ka bayar in ba haka ba ka san akwai wasu mabarata da shegantaka wai shi hamsin kawai yake karɓa a barasa in ka bashi ɗari ya ce na gode Allah ya bada sa'a na gode kawai sai ya wuce abin shi kaga wannan shegantaka ce a to wanda ƙa'ida ne ta bada wannan ƙa'idar ina fata an fahimci magana to saboda haka ba mu ƙa'idance dole sai hamsin ba amma dai muka ce maximum ko minimum kar ya haura menene hamsin ɗin kar abin nan a bada hamsin din in kaga zaka bayar da sama da haka falillahi alhamdu in kaga zaka bada ƙasa da haka ma falillahi alhamdu so a karkashin wannan kenan sannan abu na gaba ta iya yiwuwa wannan satin a baka zo da shi ba to akwai a karatu da muke yi a ran asabar ko to nan kuma in mun zo ba bayani za mu yi ba akwai asusu da za mu sa za a gina mana na musamman za mu ajiye shi a cikin masallacin nan ina fata an fahimta daga an tahi daga karatu ka tuna ran talata baka bayar ba ran asabar sai ka je sai ka me sai ka saka a ciki mu kuma daga an tahi daga karatu jami'an da muka nada za su je su cire wannan kuɗi a lissafa sannan a baya mutane abin da aka ainihin wato samu sannan a dukkanin satutukan da muke karatu wannan sati ɗayan kaɗai muka ɗauka sai dai idan baka samu damar bayarwa ranar satin ba ranan wani sati wani karatu kana iya bayarwa kamar yadda muka ce amma nan kuma asusu za mu ajiye domin saka wannan wannan gudunmawa sannan abin bai takaitu ga iya waɗanda muke karatu da su ba ta iya yiwa kana da mata biyu ko uku sai ka ce bari ka haɗa da nasu ko kuma ka karɓo nasu ka taho da shi daga gida wannan babu laifi ko kuma a ce ma kana da 'ya'ya su ma sai ka ce bari ka haɗa da nasu wannan duka babu laifi a'a mai gida kake da shi wanda ka san yana da kokarin taimakon addini ko sai ka ce masa to akwai wani contribution da muke barwa duk sati yalla bai ko kai ma zaka bada naka a wannan masallaci ne a guri kaza me za a yi da kuɗin duk ka gaya masa za a haɓaka addini yace to ga nawa in an je a saka duk wannan kofa a buɗe take za a iya yin wannan jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko yawwa kuma wannan kuɗi da za a karɓa yanzu tara su za mu yi tukunna ba wai daga an karɓe su za a fara wani abu da su bane muna so he sun kai wani adadi misali a ce za su saya mana mashin wanda za mu ɗora a kan hanya ya dinga kawo mana balance dubu biyar biyar duk sati a kaga an samu cigaba kaga a wata idan dubu biyar biyar ne za mu samu dubu ashirin a kowane wata kaga akalla an samu wani abu na cigaba nan muna samu duk sati can kuma duk wata ana kawo mana balance duk sati sai kaga asusunmu ya haɓaka ta yadda duk wasu abubuwa na da'awa da izinin Allah za mu iya ci gaba da yinsa jama'a kuna fahimtar magana ta iya yiwuwa asusun ya kai mu sayi keke nafe ta iya yiwuwa ma mu sayi mota duk zai iya yiwuwa kawai sai mu dankara mata sunan masallacin mu na miyati sai mu ce media committee haka ne ko ba haka ba yawa daga ka ganta in ma ka cuce ta ka cuci motar masallaci billahi allazi la ilaha illa huwa yawa in kai rasabti ne ka tare ta ka tare wa Allah mota za ka ga yadda za ku kare billahi lazi an gane mu to mota ne ta da'awa ta nemo kudin da'awa da aka ka taba ta ka tabo rigima wallahi tallahi mu ba ruwan mu muna nan muna ta innal hamdalillah an gane magana da kyau ko na na kwarai da gaske ai su ne ma suka fi cancanta a yi musu masha Allah yace idan babanka ya rasu ko mamarka zaka iya mata muka ce su suka fi cancanta ma a yi musu a matsayinka na ɗa su suka fi cancanta kai musu wannan babu laifi sadaka ce jariya wanda idan da sun ya kwanta da su ba abin da yake bin sa sai irin waɗannan abubuwa ɗansa na gari ya masa addu'a ko ya wata sadaka ya ce a kaiwa baban shi jama'a kun fahimci maganar da kyau ko so wannan kenan so a ƙarƙashin wannan ina malam salihu malam salihu waye ne sakwannin din malam salihu haruna na naɗa malam salihu haruna miƙe su ganka tashi na naɗa malam salihu haruna shi ne sakatare na wannan kuɗi da za a tara an gane maganar da kyau ko yauwa shi ne sakatare na wannan kuɗi ma'ana duk abin da aka samu shi zai rubuta mana cewa ga abin da aka samu ga abin da aka samu ga abin da aka samu sannan na naɗa mutane guda uku waɗanda za su dinga karɓar wannan kuɗi suna tarawa ko in ce mutane guda hudu idan sun tara sai su gaya wa malam ainihin wato haruna salihu ko salihu haruna abin da aka tara sai ya rubuta daga cikinsu na farko akwai kwamandan hizba alhaji rabi'u haruna an gane maganar da kyau ko na biyu akwai malam abdullahi anka na uku akwai baban nuwairat na baban nuwairat yake me sunanka cikakken suna malam awwal lawa gahi nan muna tare da shi an gane maganar da kyau ko sai mutum na hudu shine ni adamu muhammadu eh da ni za a tara bayan tara a kirga sannan sai mu bada menene abin nan ainihin wato sakatare ya rubuta sannan sai mu sanar da al'umma ga abin da aka tara kun fahimci magana da kyau ko so waɗannan mutum hudu su ne suke da haƙƙin tattara wannan kuɗi da kirga su sannan a sanar da sakatare ya rubuta sannan kuma a je a kai su asusun ajiya da izinin Allah Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to mun yi la'akari da wanda rana ne ya kamata mu sa ranar da za ta zamanto abin nan ƙarshe dai su kwamiti suka ce sun bar abin a hannuna in zaɓa mana ranar da zai ta zama ita ce ranar tara wannan contribution tsakanin ran asabar da muke karatun littafin a gidatu tahawiyya da kuma ranar talata da muke karatun littafin alwajiz to na yi ta istikhara da roƙon Allah ya tanka mana ranar da tafi ni dai na ji na fi kwanciyar hankali da nutsuwa da ranar nan ta talata an gane magana da kyau ko saboda haka mun yanke cewa ran talatan nan ita ne ranar da za a dinga karɓar wannan contribution ɗin kuma yanzu nan da nake magana daga yanzu nan da nake magana ƙofar wannan asusun ta buɗe idan kana da shi yanzu sai ka kawo da izinin Allah idan an gama za mu faɗi menene aka samu kuma za a je a kai su zuwa asusu sannan waɗanda na naɗa akan wannan ainihin wato aiki ba shawararsu na nema ba don wallahi ba wanda na zauna da shi haka kurin na zauna ne tunanin in nada su don haka kar wani ya kawo min uzuri a akar makalla ni ina da rauni a dama mai rauni muke nema mu sake masa garan bawul ya miki an gane magana da kyau ko wanda yake bahi da rauni ka aishi bahi da matsala so saboda haka sai a ainihin wato ci gaba da kawo wannan contribution malam salihu sai ka shirya takardar ka zamu nema maka littafi a AT lips ne ko menene sai a fara recording waɗannan abubuwa yawa yawa hard cover sannan kuma kwamitin tattarawa za ku nemi hard cover na duk abin da aka samu aka lissafa eh yana da record mu ma muna da namu record din a hannu jama'a an fahimci magana da kyau ko to Allah ya shirye da mu za a ci gaba da tattara wannan taimako daga baya sai a kira sallah sai mu amsa addu'o'i insha Allah bismillah na ɗauka ma dubu goma ka kawo na ɗauka dubu goma ka kawo alaikum salam arama alhamdulillah masha Allah masha Allah nawa ka same ta Ishirin da masha Allah to bari za mu nuna mutane insha Allah
ya danja insha Allah za mu a sati biyu da zuwa insha Allah a lokacin da na'am a cikin maganar da malami an koyi abin da ya manta cewa za ka iya bayar da na ainihin masu abin da ya shafi sati cika da yawa ko mawajen da yawa ƙwarai da gaske kamar yadda yake yanzu akwai babu Allah da ya zo ya ce yana da ainihin zazzabi ne Na'am.
kuma ya san malam insha Allah zai yi wannan bayani da yayi saboda haka ga nasa na sati goma yana ɗari ɗari shi ya ba da duniya masha Allah saboda haka ya fara yake a shi kan ya bude da wannan zai san Allah Allah ya saka alkhairi kuma sai aka addu'a Allah ya ba shi lafiya da kuma Allah ya bashi lafiya akwai ɗan uwa ne ba ɗari biyu shi ma ya ce a sa a cikin asusun media kuma ya shiga cikin wannan to wannan dai ba to bismillah Na naga ga.
eh a ba sakatare malam salu karbi karbi biro insha Allah Akwai wani abuwa da ya yi wani kawo takardun guda biyu nan dubu ɗaya ne ya ce a sa a asibiti ginin masallacin St. Locust, Gordon District St. Locust.
ina baba Ibrahim Allah ya ce ba da ta shi ne.
okay na'am to masha Allah Ah, Allah ya Allah ya biya Allah ya kai dafin da ne shi da iyalansa.
na'am.
dubu ɗaya kuma ta ce shi ma na suka lokacin da ainihin wato a babansa da mamansa da yayansa a, da kuma ƙanwarsa duka su zo da mu gina gaskiya a sa su addu'a Allah ya wani ne da ɗansu da kuma kai ya ta zuwa gare shi amin su su kuma ga duniya su ba mana kan da shi da shi da wata wani magana da shi ma dubu biyu da wata okay wanda ba na'am aka sa su ka ka yi tambaya ka ce Muhammad Sarki yana kusa malam Muhammad yana yana kusa ɗaya daga cikin kwamitin ginin masallaci eh ɗaya da cikin kwamiti na masu lauki na'am yawanci yana na mata da shi a wani kafin yana da shi a lauki amma na'am akwai wasu bukatun addu'o'i da dama ciki akwai yan hisba da malam kamar da malam malam ya magana wani dan uwa ne da kokari ko da gaske lokacin da yana abubakar dan na da yake nan yaro kana kusa da daga wannan ba wani dan hisba ne da kokari ko da gaske wanda bai ma hisba da kamar da gidansa a daga kashin ba na'am kuma haka bai hana shi ya aiki da tifa yana aiki da yawan tifa ne Allahu akbar.
yana aiki da wani kamar sa zai ba da kasu mutunci to kaddara ta samu wanda ya Allah ya karbi rayuwar sa yau din Allah ya yi shi karbi da rabi muna son malam da yan uwa su sa wani ba mana su addu'a Allah wani da ya sa ya amin haka su Allah wani ya ba wa iyalansa hakuri Allah ya sa da taimako masa idan rashin irin wannan muka yi gaskiya muna da yakin kwarai da gaske kamar da duk shekara biyu ba da ko wasu shekara biyu kai shi ma da kaya wani har yanzu a hukumar nisba a cikin wani misal kai an samu musamman da yawan rubutu har yanzu Allahu wani ba mu da shi ma a kan abuwa ta yau ba za ta kasance shi ma yau ba mu da abu ne kokari kwarai da gaske muna zuwa Allah wani da ya ji kansa ayyukan da suka yi a tsaye da rabon Allah ya sa shi da musamman akwai wanda sai na karatu likitanci a sanya zuwa ga wani ya sanya albaka cikin karatu sa wannan shi jarabawa suke fuskanta ta shiga jami'a ta zuwa ga wani ya ba su sa akwai masu bukatu na alkhairi akwai masu damuwa da matsalolin rayuwa akwai wanda yake ya samu karuwa ta kanin ya sanya zuwa Allah ya sanya albarka cikin wannan rayuwa wanda ya bada zuwa ga mutumai akwai masu neman aiki da fata wasu mutuna sun Allah ya ba su aiki da albarka akwai wanda yake da gidansa zai tafi zuwa indiya domin a yi masa aiki malam da ya kwaso a cikin addu'a Allah ubangiji ya sa a yi wannan aiki a sa a mara lafiya Allah ubangiji ya ba shi lafiya da sauran masu lafiya gaba da akwai masu bukatu da ban da wani alheri da sauran tamadala to yan uwa kamar da yanda aka ji a, akwai masu bukatu kwarai da gaske na addu'o'i muna addu'a subhanahu wataala ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi a, waɗanda ba su da lafiya kamar shi baba Ibrahim da ya bada gudunmawarsa ya tafi gida dama tun da yamma yake gaya min cewa baya jin daɗin jikinsa to muna addu'a Allah ya bashi lafiya da sauran al'ummar musulmi wanda suke fama da matsala na rashin lafiya Allah ya ba mu lafiya baki daya sannan ah, muna addu'a subhanahu wata'ala ya samu gama da wannan duniya lafiya Allah ya zaunar da mana da wannan ƙasa lafiya ubangiji madaukakin sarki ya zaunar mana da wannan jaha ta mu lafiya duk abin alkhairi da ke bin mu Allah ya tabbatar mana da shi abubuwan sharri